Masu kallonmu da sauraronmu, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar da yadda aka saba a gidan rediyo da talabijin na duniya a cikin shirinmu na barka da asuba wanda ya ɗauki lakanin cututtukan duniya. Masu kalamu da sauraronmu na san kuna nan kun tsima kuna jiranmu a wannan sashe ba don komi ba saboda saƙonin da suke fitowa daga bakin malam da kuma irin tattaunawar da ake yi don fahimtarwa da kuma faɗakarwa da sanarwa ta mutane su fahimci menene cututtukan duniya. Masu kalamu da sauraronmu godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu ikon zawa a wannan zaure don gabatar da wannan shiri. lissafin kalanda ta islam yau muna ranar goma sha biyar ne ga watan zulkaida hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da hudu ga watan juan maladiya aihuwar annabi isa alaihi salatu wa salam dubu biyu da ashirin da uku masu kalanmu a barkanmu da yau da fatan an waye gari lafiya bar mu isar da gaisuwar mu ga dukkan al'ummar da suke biye da mu sau da kafa saboda latti muka shiga sakamakon wutar lantarki za mu shiga cikin shirin ne kai tsaye amma gaisuwar tana nan ga dukkan wani mai kallon mu da sauraron mu wanda yake tare da mu a cikin wannan shiri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu shak barka da yau wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh almajirin malamai barka
a dai gyara algatun malamai almajirin malamai almajirin malamai da malamai muke daukowa mu isar da sako zuwa ga al'umma kana zuwa ka azali tahin ka ka ce kai malami ne ana ba da labarin wani bafulatani dan uwanmu to shi ne aka ce ka kai ɗanka wajen malami sai ya karantar da shi.
Na'am.
To duk inda ya ce assalamu alaikum gahar ta malam sai ya ce almajirin malamai. Assalamu alaikum gahar ta malam ya ce almajirin malamai.
Na'am.
Shi dai yawo da ya gaba ɗaya sai ya dawo gida kuma tawo tare da yaro. In ka ce lahiya baka kai ɗanka wajen mallam ya ce to wallahi shi ya yawo duk inda ya zo almajirin na iske bai ci malami ba.
shi bai fahimci abin bare shi shi ne yana jin kullum an ce malam ya ce a almajiri daukar rigan mallamta hatsari ne ka yarda da kai almajiri na kullum kana da buƙatar ƙari sai ka ƙara ilimi to amma ku alaga ta malam muna ganin a irin ku akwai masu bambam ne haka haka cewa da ka dauki rigan mallamta jahilci zai zo maka saboda za ka daina bincike to sai kai tsaye sai kai tsaye to shi ko da kai tsaye cin ma za a yi yanzu na san malam wanda abbayan ka in yana tahiya kai kana tsaye komi nisan da kai mai cin ma zai kai bari ka ji bari ka ji faɗa min masu karanta suwa university me ake kiran su an sanyan sharshar ka ji an sanyan daga verba an sanye na Eh.
teaching da english To.
to teach Eh.
mai karantarwa to sharshar Eh, mai- mai nema research da english na'am ina fata an fahimce ni mhm kenan eh wato mai karatu mm kuma mai nema na'am to in ya zamanto masu karatun duniya ma an sanyan sharshar na kai ko ka to cikin ilimin addini kace ka zama mallami ba ka resharsh to ai karka ta kari kai ha to wanda gaskiya ta ai dole mu faɗe ta amma ko kaga malam wallahi gara da kai wannan tunasarwa A, kwarai ba.
saboda menene yasa ne ce haka saboda mutum zaka ga sai ya ce a'a shi ya kai makura da ka kai makurar ilimi ka zan jahili da ka kai makurar ilimi ka kai jahili shi ya sama Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Sallam, na'am wa qur rabbi zidni ilma Allah ka ƙara mini ilimi Allah da kanshi na ya ce annabi shi roƙe shi ya ƙara mai ilimi eh da kanshi kuma aya ce ta alqur'ani shi yasa amma ga arziki sai Allah bai ci ma annabi nemi arziki ba wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk mm ka umurci iyalinka bis salati da sallah wastabir alaiha da kuma haƙuri akan sallah sai Allah ce la nas'aluka rizqan ba ba za mu tambaye ka arziki ba nahnu narzuquk mu su Allah nan nahnu annunu tufidu ta'zim tana nuna girmamawa ba tana nufin akwai Allah daban-daban ba mu su Allah muke arzita ka shi yasa wani malami da ake kira Abu Ishaq al-Alberi mm wani malami ne na ƙasar Andalus Spain lokacin da musulmi suna mulki a can eh ya yi wata kasida kamar wani waƙe da ake cima poem ko poezi Mhm.
baiti kusan 120 da wani abu to ciki yake cewa ja'altal yana ma abokin shi nasiha ne kan neman ilimi da falalar ilimi da kuma fa'idodin ilimi yake cewa ja'altal mala fawqal ilmi zulman ka ɗauki dukiya ka aza saman ilimi don zalunci yace la amruka na rantsi da rayuwarka malamai suka ce to ba a rantsuwa da rayuwa amma ana rantsuwa da ubangijin rayuwa kenan ya shafe ubangiji la wato rabbi amrika la amruka fil qadiyyati ma adalta yace na rantsi da Allah cikin wannan al'amari ba kai adalci ba wa bainahuma bi nassil wahyi baunun tsakankanin ilimi da dukiya da nassin alkur'ani baunun akwai bagiri mai nisa tazara mai nisa ya ce sa ta'arifuhu idza taha qara'ata za ka san wannan bambancin idan ka karanta suratu taha sai ce idza taha qara'ata ai idza qara'ata suratu taha wa abin da yake nufi ya za ka gane wannan bambanci Allah ya ce ma annabi arziki la nas'aluka rizqan ba mu tambayar ka arziki nahnu narzuquka muke arzikta ka Allah bai ce ma annabi ne roki arziki ba tare da kuma wajen Allah ake neman arziki amma da ya zo ga ilimi wa yake ba da ilimin shi wa yake ba da arzikin Allah to kuma sai ce wa qur rabbi zidni ilma ka ce Allah ka ƙara min ilimi to inda annabi gaba ɗaya an ce shi roƙi ƙarin ilimi kai sai ka taho ka bi babban riga ka watsa babban rawani ka yi zafi ka ce ka zan malami kada ka ta ƙari shikenan ta ƙare kada ka ta ƙari alaga ta malam ga ai bayanai masu daɗi saboda kamar da kace ilimi da da da kaman dukiya sai kaga an ɗora dukiya akan ilimi a kamar yadda muke gani yanzu abubuwa suna kuma faruwa shi a a cikin rayuwa dalilin rashin ci gaban ƙasashen mu Na'am.
ka san wato ilimi shine jagoran mulki shine jagoran dukiya na'am babu ni'imar da ta kai ilimi babu babu to ilimin addini shi na duniya da lahira ne Ehe.
shi ko ilimin duniya in ka neme shi don ka taimaka ma musulmi kana musulmi kuma zai amfane ka duniya da lahira to inda muke da matsala Ina ne shine cewa sai mun ka sa dukiya da mulki gaban ilimi ilimi to sai mun ka komo baya tambayi ni na gashi ko ai ya kamata in in faɗi hujja ko a a kuma zan barin ka yanzu in ka dibi turawa Eh.
minister wadda aka fi kula da ita ake kashe mata maƙudan kuɗaɗe ita ce ministry ta ilimi su tura su turawa mu ko afirka Eh.
ministry wadda ake kashe ma kuɗi biyu ne wadda an ka damu da ita eh ministan tsaro eh ministan kuɗi inda inda aka Eh, tattara kwatsam tsaro ko saboda a kare mulki Eh, duk abin da za a yi ba wanda zai iya motsawa su ko ministan kuɗi saboda ya an yago an san wanda za a ya ke cama can kai kai ta addu'a wadda ta kare gare ka ta kare to misali misalin da nake so in ba Eh, ba da mala yanzu dibo turawa me yasa suke sa ilimi gaba duk abin da ba sa ilimi gaba ba faduwa za a yi bari in baka misali Ba da- shi dan afirka bature ya yarda ya sa ilimi gaba kafin ta ɓaci shi dan afirka yana sa da kasashen larabawa da kasashen mu na musulmi muna sa wa ilimi gaba Eh.
lokacin da ta ɓaci lokacin da ta lalace yanzu misali a nemi masu ilimi yanzu dibo to likitoci in matsala ta samu Eh.
gwamnati Eh.
ba ta zakuwa ta ce likitoci Eh.
matsalan nan ku koma baya ga yadda za a yi sai su ce ku yi research ku yi researching ku yi bincike Bincike.
ya za a yi a gano wannan matsalar a warware ta kasancewa ka kana da wani babban matsayi na siyasa a cikin ƙasa tun da ba karanta likitanci ba Eh.
sai dai mutane su mutu gaban ka baka yan komi me za ka yi ko kai abin ya kama wannan lokaci to shi dan afirka ina shi ka yarda da musulmi da kasashen larabawa in ta kama doli sai ta zama dole sai ta zama dole yanzu mota ta lalace mutum bai iya gyara ba Dole sai a shi nemo yarda sai a ce a makaniki.
nemo makaniki me yasa za a nemo makanikin nan dan saboda ya san shi dan saboda dan gidansu ne dan A'a.
saboda yana jin yaren Saboda ya shi gyara dan saboda dan mota kabila ne.
shi ne dan saboda addinin su guda ne a'a dole ta kama sai Sai sai shi shi ya gyara abincin mai shi ya mota.
fito ka fahimta haka ilimin addini shi kuma ba a sa shi gaba shi ma sai ta ɓaci yanzu kaga misali mutane wasu su zance ana zance addini ce kai addini shine mai da kasashen mu baya masu karatun qur'anin nan sun yi yawa kaza kaza shumash eh da an ji wani bala'i ya taso kasa ta kasa zaman lafiya sai kuma a tattaro sai a ku.
ce ina mallamai a yi sabkar qur'ani a tura wasu ka'aba su roƙo Allah fa abin nan bai yiwa sai a roƙi Allah kuma abin da kace shumaji na kuma shi kake so a karanta don kasa ta zama lafiya
Malam, malam, in muka zo wannan babin To.
za mu shahe wancan babin.
To Allah ya kyauta.
Saboda, saboda wannan wannan mu- maudu'i ne mai zaman kanshi.
Gaskiya ne, gaskiya ne.
Saboda Akwai Gas- gas- abubuwa waɗanda suke karkashin- faruwa karkashin gare mu.
wannan, kwarai kuwa.
Matsayin mu na musulmi bai kamata a ce Dole a sa mu ne Allah ummul gaba.
oba isar jagorancin cewa mai da mai Mai da ilimi ba shi mu da gaba.
Sannan mu ɗauki- Gibo, Eh, eh.
idan mas'ala ta shafi wata minister, a sa Eh.
su gaban masana su yi bincike. Ku a matsayinku na jagorori bai yiwa ku san komi.
Ba yiwu.
Bai yiwa dan kana jagora Ah, ka ba san yiwa, ba- komai. Yanzu ba bibi, yiwa, bari in ba baka wani dan misali kaɗan.
Ba- Ba da Yanzu ko tsarin gargajiya kafin ma turawa su su zo.
zo. mm.
Kaga akwai sarkin yaƙi, Akwai mai kula da yaƙi.
sosai.
Akwai waziri akwai mai kula akwai hakiman da ke taimakawa Daban-daban suke.
akwai mai unguwa Akwai- akwai mai gari Mhm.
duka waɗanda suna taimaka ma tahiyar jagoranci ne don jagora shi kadai in an ka ce a bar shi da shari'a mutane gaba ɗaya ba zai yiwa ba akwai alkali wanda zai yi hukunci akwai eh, galadima Akwai- akwai- akwai wanda sarki Mhm.
in zai tahiya ya bar mishi gari bar mishi akwai gari.
kaza akwai kaza akwai kaza to kaga duka irin waɗannan abubuwan fannin kasuwanci mun ne zo muna da su Mhm.
adalla akwai sarki yan Akwai kasuwa kasuwa.
akwai wane ne akwai wane ne to kaga idan aka ce akwai sarkin malamai Akwai.
wanda ke kula da tafiyar ilimi eh.
to akwai mai kula da gonaki da noma duka waɗanda abubuwa muna da su ba su ne da Sosai.
yanzu na shi tsari ya kawo muna A to kofi- amma kofi ne ya girman yi.
kan ɗan afirka To.
shi ga afka shi cikin bala'i in ka ga ya yarda da gaskiya to sai in masana na cewa ai hattara da kaza sai a ce kai ku tabbatun su Sai ya ga Morris masana na Day.
cewa ku yi hattara da kaza haka annaba sun kai ta cewa a kya Hankali.
hushin Allah Eh.
a kya azaba Allah in ana kaza fa Allah ho zai Zai yi yi kaza.
kai Saboda Allah ma Allah babu ba- Allah ma babu shi ko Ko ba kuma ko mu- kuma ma Allah shi abin da yake so kama kama kaga fir'auna yace zaruni aqtul musa wal yad'u rabba ku bar ni in kashe annabi musa shi kire Allah da yace zai kama ni to Allah shi zo eh adawa da Allah ba su karhin jiki Allah ya ce wato eh, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad ma abuta garko jiki allati don da yake wasu sun ce irama wani gari ne amma zance mafi inganci su sunan kakansu su adawa ne zatil imad ma abuta girman jiki Jiki ba da wancan ƙarfi.
ba gimshiki ake nufi ba sai Allah ya ce allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wannan kabila ta adawa ba a taba halitta ta ba irin ta cikin gari Allah ya ba su karfi shi yasa annabin su ya ce wa zadakum fil khalqi basta Allah ya ba ku cikin jiki yalwa ga karfi da ana musu wa'azi sun ka ce Allah Allah ya ce cikin suratu fussilat fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi al haqq adawa sun yi girman kai bisa doron kasa bai gaida haƙƙi ba tare da hujja ba dama babu wanda zai yi yin girman kai da wata hujja babu Dai kana da hujja ba- wato ba girman kai.
karfafa ma'ana ne na'am sai Allah ya ce wa ƙalu man ashaddu minna quwwa sun ka ce wai wani na fi mu ƙarfi saboda su sai su saka- saka dutse su yi gida su yi gida su suna da ƙarfi na na ƙarshe- na ƙarfin to inda bin jimanin ba ne karin tu sun ka ce man ashaddu minna quwwa kan su kana mana wa'azi kana cewa ya ake ayi Ai, Allah kaza, ai, wani- kaza.
man ashaddu minna quwwa wani na fi mu ƙarfi Allah da kake bada labarin shi hito ai gaba da gaba Allah ya ce a walam ya rau an Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa ba su gani ba Allah da ya halice su shi yafi su karhi to ya aka kwashi to sai Allah subhanahu wataala ya hudu ba sun yi tinkahu da karhi Sun yi.
ba sai Allah ya nuna musu Allah ya ce fa arsalna alaihim rihan mun ka turo musu iska sarsaran waɗansu malamai suka ce mai tsananin zafi wasu sun ka ce mai tsananin sanyi amma an fi ɗaukar mai tsananin sanyi fi ayyamin nahisatin a cikin kwanaki waɗanda a ɗauke da rashin wato rahama Allah kenan Allah kai mu da tsari Allah ce linudhiqahum azabal khizi fil hayatid dunya dan mu dandana musu mummuna azaba an rayuwar duniya duk da karhin nasu wala azabul akhirati akhza Ra- azabar lahira ita an mafi wulakantarwa to a nan cikin suratul haqa wadda muke karantawa sai Allah ba da labarin yadda iskan yi da su kata kata Allah ya ce alhaqa suna ne na kiyama malhaqa wa ma adraka malhaqa sai Allah ce kazzabat samudu wa adun bil qari'a samudawa da adawa sun karyatar da kiyama ko sun karyatar da azaba Allah duka yana iya dauka qari'a yana iya dauka kiyama alqari'atu mal qari'a ko azaba ta Allah Na'am.
wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahullu qariban min darihim hatta Na'am.
ya'ti wa'du Allah Na'am.
sai Allah ya ce fa amma samudu su samudawa fa uhliku bitaghiya an halakar da su da tsawa daga cikin nau'ukan azaba da an kai musu akwai tsawa domin ba wai tsawa ɗaya ta ba na gane dai mala nan an faɗi Wani- sashe wani amma lamari ne na Ubangiji.
yawwa sauran sai ka koma cikin sauran ayoyi ne na'am Al- to kuma bi- bitariya tsawa saboda tana da tsanin ƙarfi tana da ɗagawa su kuma sun yi ɗagawa kakkamanta abin da ake kira almunasaba Allah ya ce kazzabat samudu bi tagwaha saboda sun karyata da ɗagawa su to sai an ka turo musu tsagiya eh ta halakar da su sai amra- Allah ya ce wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya su ko adawa an halakar da su da rihin iska sarsarin mai tsananin sanyi atiya mai wato ata in an ce atiya da wato alhamza shine abin da zai zo Zai zo.
ata ya zai zo ata amrullahi atiya da ainun tan nufin mai tsananin karfi daga ata ne shi wato abin da ya wuce iyaka mai girman kai ana kiran shi ati shi yasa Allah ce laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira to atiya mai tsananin karfi ita ma girman kan da suke da shi tafi su shi sai Allah ce sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma Allah ya hore ta akan su bai ce lahum ba alaihim akan su domin an ce da'a lahu ya mishi addu'a ta gari da'a alaihi ya mishi mummunan addu'a sakhara lahu ya hore dan amfanin shi sakhara alaihi ya hore abu kan shi na mai azaba to saba alayalin sai da an kai wato darrai guda bakwai wa samaniyata ayyamin da kwanaki takwas husuman jere to sai Allah ya ce fataral qauma fiha sar'a kana ganin mutane kokkwance ka annahum a'jazu nakhlin khawiya ka ce dai itacen dabino kututturen iccen dabino ne hawiya wanda an kararake shi wanda babu komi cikin shi iska ce za ta zo tana bugawa ta ɗauki ƙato sai ta jijjiga shi ta jijjiga shi sai ta ɗauke shi ta taɓa tahiya da shi sai ta taɓa tahiya da shi sai ta buga shi ga ƙasa fat sai shi hoshi kamar kwaɗo an ƙari ta fashe shi ka annahum a ajazu nakhlin khawiya shi yasa in baka gane wannan ba yanzu a zamanin mu yanzu da muke akwai kasashe puissance mondial america power ce a duniya rasha power ce a duniya australia power ce a duniya almani power ce a duniya faransa power ce a duniya ingila power ce a duniya china power ce a duniya rasha power ce a duniya ko ba haka ba haka ne to amma akwai guguwar da Allah yake turowa daga lokaci zuwa lokaci tornado tornado za ka ga ana jaye mutane an yi musu gidaje a ƙasa wanda in ta zo da kilomita ɗari biyar sai a yi ma mutane shela.
A ce tana nan tahi. nan tahi wanda ga so shi shiga ƙasa ya shiga wanda ga so ya bar jihar. Wanda ya kiya kuma gwamnati ta bar shi.
Salalabi.
Shi kenan gidaje soro mai hawa hamsin sittin ɗari ma ina ruwanta.
Sai ta lalabi.
To in ka ga wannan iskan turawan da suke takama da makaman da da komi da kwarewa kauce mishi sai ka tuna da iskan da ya kare da adawa kai ko mai kwana cikin rumbu babu ruwanmu in dai ka ji tsoron Allah to wa yuhadhdhirukumullahu nafsa Allah yana tsoratar da ku kanshi bakin ta ki ga
alaga tabarin cututtukan duniya kashi na uku za mu shiga tun da mun yi shimfiɗa wata wata sai muka karatu sai muka karatu na ɗai kan waɗanda suke cewa babu Allah na hilisu yawwa sannan kuma muka karatu na biyu ga irin abubuwan da suke zama su ne cuta a duniya yawwa to yanzu sai mu ɗora alga ta to a yau alajin Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu a cikin ƙasa da wajen ƙasa da kuma kowa da kowa mata da maza manya da ƙanana ko ba haka ba muna gaida wato kowa kenan kuma muna mu kowa fatan alkhairi duniya da lahira abinda ake ciki a yau za mu tashi akan wani ciwo shi ma wanda ke da alaka da wannan shine cewa mun yi shimfiɗa kan cututtukan duniya muka zo muka yi wani ciyo nihilism ko mm. nihilism mm. wanda suke cewa babu Allah kwata-kwata mm. negativity total duty to yanzu yau an samu dai haka dai sararin ne kawai haka yawwa to yanzu hanci sama haka da wai al'amura suka yi tafiya sagaga to kai jama'a yanzu sai mu zo wani ciyo to su waɗanda sun yarda da Allah amma kuma ba su fahimci Allah da kyau ba sun yarda da shi sun san shi ne ya halicci sun yarda dai akwai shi akwai shi amma ba su fahimce shi da kyau ba to su waɗannan mazhabobi ne daban-daban yana yiwuwa yau mu fara shimfiɗa ba mu sani ba ko abin a ɗan samu iya abin da aka so ko kuma sai sati mai zuwa na akwai rayuwa shi ne akwai wata aƙida ko wani ciyo ana kiran shi wato polytheism polytheism da p da o da L da Y da T da H da E da E da S da M da A ana kiran shi da English polytheism polytheism kaga da polytheism da polytheism duk dai dan jin madar kan jin duk dai ana nan zamanin ta bata kare ba an sai da kare an sai an sai biri tsugunne kenan ko ba haka ba tsugunne bata kare ba na'am to ba a rabu da bukar ba an haihu ana nan sunan shi da yabu ko ba haka ba to sai suke cewa wato shine ta'addudul aliha Na'am.
a yarda da akwai Allah amma Allah ba guda bane A?
eh
Kuma.
kaji wata matsala kenan Wai sa- sa- Sabon ma- oh, wai sabon Sabon magana wai. Wai gwanin rawa ya faɗo.
madalla To, yanzu su sun yarda akwai Allah ba su ce babu Allah ba amma ba su yarda da Allah guda bane kenan shi kadai bai iya yanga aiki.
to ka gani matsala ta samu Na'am.
to su waɗannan sai sun kararraba kaloli daban-daban daban-daban Na'am.
domin ba su fahimci Allah subhanahu wa ta'ala ba. Daga cikin waɗanda adda wannan aƙida ta polytheism Mm.
akwai Yahudawa, Yahudu.
Yahudu kenan. Su sai sun ce Allah bina Su Yahudu.
Yahudu, wasu daga cikinsu. Allah ya faɗa cikin Alƙur'ani mai girma a cikin suratul Tauba.
Mm.
Wa qalatil Yahudu Mm.
Uzairun ibn Allah.
Na'am.
Yahudawa Mm.
sun ce, Uzairu ɗan Allah ne. Shi Uzairu wa- wasu malamai sun ce shi ne wanda an ba da labarin cikin suratul baqara Mm.
aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha wanda Na.
iske gari ya ruguje ce ya za a yi Allah ya tada da wannan Mm.
wasu suka ce ma ba mu musulmi ne ba wasu suka ce Uzairu na amma babu nasi karar da ya ce Uzairu na Mhm.
Allah ya m- kashe shi a wannan wuri shekara ɗari an ka tayar da shi an ka ce mai shekarun ka nawa ya ce a'a labista yawman aw ba'da yawm yini guda na ni ko ko rabin yini a'a mala'ike ce mishi bal labista mai ata amin shekar ka ɗari wanga wuri Na'am.
fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna ka dibi abincinka da kuma abin shanka bai canza ba amma wanzur ila himarika ka kalli jakinka jaki ya mutu ya rugurguje amma kuma abincin shi bai canza ba me yasa Allah ya wannan
Yana so ya gwada mashi Allah.
Yawwa.
Kwarai. Kwarai.
wanzur ila himarika wali naj'alaka ayatan linnas Mm.
musanya ka zamanto aya ga mutane Na'am.
to malamai sun kace hikima da abinci da jaki mai rai wani nake saurin canzawa Abinci ke saurin abinci ke saurin canzawa Mm. Nan da nan.
Ko ba haka ba?
Wuni ɗaya ya lalace.
addalla to da Allah ya nuna mai shi adda iko tunda shi na tunanin ya za a yi wannan gari Allah ya tayar da shi abincin da ke saurin canzawa sai an kabar shi shekara ɗari bai canza ba jakin da ke iya rayuwa mai tsawo bai canza ba shi an ka kashe
Na'am.
sai da shekara ɗari sannan gaban shi sai aka tayar da jakin wanzur ila al'izami kaifa nunshizuha ko nunshiruha a wata ƙira'a Za- nunshizuha za mu tado da su sama domin an raf'una nunshiruha yadda za mu rayar da su Na'am.
sun naksuha lahma sannan mu tufatar da su da nama sai ga jaki kashi yana haɗuwa da wannan Suna haɗuwa yana nama ya zo kawai sai ga jaki ya Ya tashi ya yi ƙara.
shikenan Allah ya ce to wanzur ila zamu kaifa nunshizu ha thumma naksuha lahma falan ma tabayyana lahu lokacin da abin ya bayyana gare shi qarara qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir a qira'a uh, abin nan ta su hamza qala alam ka sani cewa shi ko ga qira'a qala a'lamu ta jamhur sai ce na san da Allah yana da iko akan komai to wannan uzairu so yahudawa sun kace ai dan Allah ne kenan kaga Allah ya haita zama nawa Ya zama biyu.
ya zambe Mm.
daga cikin masu wannan aqida ta cewa Allah ba ɗaya bane polytheism Mhm.
akwai kristoci
Amma, Alaga ta malam.
eh Ka hamu ci gaba. Me ka politism mm.
da politik? A Suna da wata alaka?
A'a ita politik ka san kamar kalima ta poli.
Eh.
Ita politik ta samo asali daga policy da English.
Ah.
Policy shine hikima ta mu'amala da mutane.
Oh, to. Dan ka wani ya je An gane politism.
ko? Eh.
Na'am, na fahimta malam.
To, san- sannan ka ji inda hatsarin yake.
To,
Polygamy.
eh, polygamy.
Ita poli tana nufin ta'addud.
To.
Abinda yana daban-daban. Mono kuma tana nufin abinda a ɗaya.
Ɗaya.
Shi yasa polygamy wanda zai zakwa shi mace da ɗaya. Mono kuma wanda zai tsaya da ɗaya.
Kai.
Ina fata an fice kaga daga nan ya zan mono.
Eh, kwa Allah.
An gane ko? To, Jama'a, kai Wannan jama'a.
kaga kaza- Wa- wa- Wannan duk tsarin duniya ne?
kwarai ko ɗauki polytechnic polytechnic kamar Eh.
wato dubaru daban-daban Eh, suko.
shi ne an ka haɗa Eh, aka haɗa wuri ɗaya.
an gane ko Eh.
to kaji inda wannan ya samu asali kenan haruffa ne ake haɗa waɗanda za su iya hana ka ko su su yawwa ba cikin ikon kai.
ilimin larabci ana kiran shi ilmu sarf da ilmu lishtiqaq Eh.
cikin ilimin faransanci da ingilishi ana kiran shi morphology ko morphology shine yadda za a haɗa kalimomi wani lokaci musamman ingilishi ka san da faransanci da ingilishi suna aro ga juna duk da yake Kowa na turawan- aro, amma- duk da yake turawan faransa da suka yi ma ingila mulkin mallaka a wannan lokaci faransanci ya shiga kwarai cikin cikin ingilishi ingilishi duk waɗannan mu masu karewa da shin shin shin galibi ma'anarsu ɗaya da masu karewa da t t t t galibi ma'anarsu ɗaya kaga misali To.
in an ka ce transformation Mm.
da english a ce transformation ana nan dai information Eh.
information ni ce ana nan dai legalization legalization bari kawai bari malam ko ba haka Ana bane?
nan dai To kawai.
masu t t t t t su ko sai a ce musu t t t t na fata an fahimci ni an gane ko na gane yanzu misali in an ka zo da faransanci Eh.
ana neman te kamar misali a ce Eh.
eh, eh, eh,
Na'am.
culpability Eh.
sai a ce culpability to Da kaga da English.
culpability da culpability a ba da duk mutacce ta duk dai iska duk zane dai alaji dai Eh, mai- ai ai ai ai- ai na tare ko hukumomin wajen wajen To, wajen wa- krista Tsaya ka ji, tsaya ka ji, Na- don akwai abin da ke da alaƙa da shi.
To, to.
To irin waɗannan wani lokacin ma'anarsu tana canzawa, su suke kira false cognates da English, To.
wanda za ka iske ma'anarsu kusan guda ne amma, eh, kamar eh, rubutun guda ne amma tsarin su ya bambanta, false cognate ake kiransu da English. To Dibo, to sai an ka zo cikin Kiristanci, Eh, nan ma akwai Kiristanci.
irin wannan, Eh.
sai an ka zo an ka ce akwai wata aƙida sunanta Trinity.
trinity Shi ko da fa- English sai an ka ce Trinity.
ana nan dai Ko ba haka ba?
Duk dai To, Trois.
gama Da min Faransanci.
da kanwa duk ana nan To madalla, Na'am.
truwa Mm.
tana nufin uku, Mhm.
ihinza in ji zabarmawa. Afo, Truwa.
ihinka, ihinza.
Ah.
Ko ba haka Shi ne ba?
samo three, To, sai da Ingilishi, one, two, two, three.
three. Sai sun kace wai ba a ce three, sun kace three ake cewa. Three. Ko ba haka nan bane?
Kai jiwa.
Ko ba haka nan Wani wani bane?
na shiga.
Muna ga cewa three ka san da yake ba feyi an gurin fulu muke ba. Kana ji ko?
Ku je inda aka ɗarba duniya.
To sai sun kace three daga truwa, Eh.
sai an kace trinity.
To, su kwaɗa su ce trinite to.
sai sun ce Allah uku na Nan na abin ya hito.
daga nan turwakin ta hito Nan ne waga to wannan aƙida To, har waɗanda suka yaƙe ta a turai malaman mathematic eh.
sun ka ce wannan abu ba su yarda da shi ba a ce Allah uku na kuma Allah gudana kai Ya ce, suka ce suka ce ko a a mathematics an ka buga abin nan bai Bayi.
an ka ce to waɗanda 'yan iska na a kashe su Na'am.
aka yi ta ƙone saura Irin waɗanga masu aka yi wannan ta sa su tunanin.
gidan kasu aka Saboda yi ta sun kore su sun ce ba daidai ba ba ne.
daidai ba ne Na'am.
wannan yasa turai ta shiga ka karanta tarihin turai a ƙurunul wusta sun kai ta kashin masana wanda shi a dalilin da yasa turai an ka kafirce ma addini Saboda masana sun yi addinin ƙoƙarin su.
bai tahiya tare da ci gaban duniya sai sun ka ce to cikin musulunci ma a yi haka muka ce musu a'a cikin musulunci addinin musulunci shi ya karantar da turawa bincike musulmi sun yi mulki ka kai ka duba har yanzu gidan shugaban musulmi yana nan tsaye kasar hamra a ƙasar spain Mm, Spain.
garuruwan musulmi suna nan Mm.
ƙasar spain shekara 857 a Musulunci daular na mulkin.
andalusiya ka Mm.
rubuta andalusi cikin internet ka gani za ka samu in kai baka sani ba In baka sani ba.
in kana dibin kawo kuma musulunci bai yi mulki ba histoire de l'islam en Espagne Mm.
ka rubuta ka gani da idonka Mm.
ban ce maka dole sai ka karɓi abin da na faɗa ba kuma in kana so ka je yanzu garuruwan suna nan tsaye ka ka ka ga abin da musulmi sun ka kawo lokacin da musulmi sun ka karantar da turawa da yaren larabci kuma yaren gwamnati shine yaren larabci to kenan addinin musulunci ya yarda da rishar ya yarda da ci gaba su kuma lokacin nan malaman su suna can suna sawa ana kashe masana masanan da suka ce a'a a barci Allah Madalla.
ukuna to wannan cutar wannan cutar ita ce sun ka kawo muna cikin kasashenmu na musulmi lokacin da suna can suna kashe masana suna cewa ilimin addini bai tiya da da ilimin duniya tare na'am an gane ko Eh.
sai ga shehu sun kawo muna shi sun ce wa matasanmu boko haram sai an ka koya musu haka saboda da wancan suka ruguza kasashensu da shi suke sun mu ruguza kasashenmu da musulmi ya karanta tarihin musulunci a Espan irin kere-keren da musulmi suka yi Mhm.
da irin ci gaban da suka kawo ma duniya Mm.
da wannan tunani na cewa boko haram ne da bai zo cikin tunaninsa ba Iko Allah to alaji na'am trinity sai suka ce Trinity.
Allah uku ne eh
trinity Allah uku ne sun ka ce Allah ya faɗa ba ni na faɗa ba sai suka ce Subhanallah.
Allah uku ne shi yasa Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha waɗanda sun ka ce Allah uku ne sun kafirta wannan aya tana da ayatul wato tana cikin ayatul mutashabihatul alfaf akwai mutashabihatul ma'ani akwai mutashabihatul alfaf ayoyin da zaka iske farkon su ya fara farko daidai cikin lafazi amma kuma sai su bambanta to sai Allah ya ce cikin suratul ma'ida laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha an gane ko qul faman yamliku min allahi shay'a sannan laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha an gane ko wa qala almasihu ya bani isra'ila abudullah rabbi wa na'am Allah ya ce waɗanda sun ce Allah uku ne sun kafirta domin shi annabi Isa magana ta farko da ya fara yi qala inni abdullah haka ya faɗa yace ni bawan Allah ne to to yanzu da an ka zo an ka ce kuma sai Allah ya ce eh, laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam afwan haka magana take ta farko laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam qul faman yamliku min allahi shay'a aya ta biyu da za ta zo laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalith thalath- eh, in- eh, inna allaha huwa almasih ibn maryam wa qala almasih ya bani isra'ila abudu allaha rabbi wa rabbukum haka suke kenan laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam sune guda biyu sai laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalith thalatha wadanda sun ka ce Allah ɗayan uku ne Allah subhanahu wa ta'ala ce sun kafirta na'am To a nan cikin aƙida wannan ana kiranta a taslif da larabci. Sunanta a taslif.
na'am Taslif daga wahid isnaini salasa kuma shi ne salasa ba.
haka Salasa uku.
uku To taslif kamar da Allah uku sun ka ce akwai al'aqanimu salasa. Aqanim wato rarrabuwa Allah Rarrabuwa.
uku. Rarrabuwa Allah uku. To ya sun ka rabu to sai sun ka ce na farko kaji sai an ka rikita. Waɗanda sun ka ce uku ne sai su su ma sun ka samu matsala.
su ma su ma wasu sun ka ce akwai Allah babba suna suna ne al'ab ka san al'abu da larabci shine uba Uba.
to sai sun kaga yan an ce abu uba eh kamar ba a eh sai na an ce gane.
al'abu To.
Allah uba to sai sun ka ce kuma akwai al wato ar-ruhul qudus ruhi mai tsarki sai sun ka ce to kuma akwai almasihu jesus kenan jesus Allah uku kenan a shi sa nake jin wasu har yanzu suna ce Allah uba eh Allah Yanzu uba ma akwai mutum.
akwai kware ku Allah uba to shi kenan kana ji na ta yi dare kana ji na kana jin ka to ana na ana na ana tafiya wasu suka ce a uku na amma ba haka ba kakana sun ka ce akwai al'abu Allah uba to wal iyadu billah akwai kuma almasihu yesu almasihu kenan jesus Mhm, mhm.
sai sun ka ce kuma akwai maryam Maryam ita ko haka.
ita ce a Allah ta uku shi ya sama Allah zai tambayi annabi Isa ran tashin alkiyama Mm.
Allah ya ce wato eh, idh qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam Mm.
akwai wawun a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah Al- annabi Isa Allah zai ce kai ne Allah zai tambaye shi ran tashin alkiyama Mm.
kai ne kace mutane su rike ka da Ce maka Allah.
uwanka su bauta maka Fi.
su bar Allah subhanahu wataala ya ce ƙala subhanak zai ce Allah tsarki ya tabbatar maka ba zai yiwu ba in faɗi abin da ba ni da haƙƙi a kansa to kaji yanzu a nan nan waɗanga kashi uku ɗin daban yanzu yahuda sun ce Allah bina su eh, su biyu suka ce su ko waɗanga sun ce uku na uku na amma wasu sun ce ruhi mai tsarki da Yesu almasihu da Allah babba Eh.
wasu sun ce a'a da Allah babba da Yesu almasihu da Maryam to kaga tun daga nan cikin kristoci an samu an saɓani samu baraka kaka ce ashe kiristanci ba mazhaba guda ba ce shi yasa zaka iske yanzu bibil da ake bada labari Ahmad Didat dukkan Ahmad Didat babban masallin na South Africa Na'am.
Africa du Sud Na'am.
da ya tattauna da babban fada na ƙasar America Jimmy Swaggart ya ce mishi bibil da suna tattauna ga su sun kai 64 cikin zuciya ce ta gaskiya sittin da hudu 64 mun ko ƙura'ani guda biyu.
gudana amma kira'o'in Qur'ani yadda ake karanta shi sun ka bambanta da wannan ya ce to ai kuma kun ce akwai kira'a A'a, Ah, kira'a an san a'a.
dai- wannan lafazin karantawa ne ya an san dai bambanta akwai kira'a dai da lafazi ya bambanta na'am na'am wanga ya ce wal ard wanga ya ce wal ard War- wallar shikenan Ba ɗaya bane.
an wuce ko ba kanan bane Haka ne.
hal ataka hadithul ghashiya halateka hadithul ghashiya kaga duk kai to amma wanga inda ake guda samun nawa matsala kace malam 64 to Ahmad Dida da ya ce to cikin soce zamu rikewa kuma inda matsalar take kowace sai ta kawo wani abu sabanin abin da wata ta kawo akwai wani malami a ƙasar Saudiya asalin shi dan ƙasar Suriya ne babban doktor ne yanzu ba ta rayuwa dan professor ana kiransa Dr. Munqizu Sakar Mm.
a jami'a ta ma'ahad na rabitatul alamul islami wato jami'a ta wadda ke karkashin majalisar malamai ta duniya yana karantarwa a lokacin da da je karatu a Saudiya a wannan jami'a din ya karantar da mu Mhm.
yake cewa akwai bibil manya guda hudu wanda an ka yarda da su manya guda hudu ya ce to dukkan su in sun kawo nasaba ta dangantaka annabi isa sai ka iske akwai bambanci wata Kowanne.
wagga ta ce kakan shi na hudu kaza wagga ta ce kakan shi sunan shi na hudu kaza wagga ta ce kaza wagga ta ce kaza tun da za mu yi hada su Ta- a- a- a- Allah ta wannan wani rubuta su kenan to kaga kenan wannan yake nuna ba daga wajen Allah ba wasu maganganun suke ba a cewa duk abin da a cikin bibul ƙarya Mhm.
ne ba a cewa duk abin da a cikin attaura Mhm.
tunda akwai Ah, kwarai, kwarai, Nouveau kwarai, Testament kwarai, akwai kwarai, ah, ah, Ancien mhm, Testament mhm.
an gane ko Mhm.
eh, New Testament da kuma Old Testament wato amma faɗar uku ne wannan ba gaskiya ba gaskiya bane amma waɗansu abubuwa daga ciki ba a canza su ba don Allah ya ce yuharrifuna al-kalima suna caccanza waɗansu wurare ba dukkan suka canza ba to a nan yanzu abin da nake son mu Mu kai gare.
mu kai gare shi saboda muhimmancin shi na'am ashe yahudanci ba aqida guda bace suna da sabani su ma.
Allah ce tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta Mm.
kuma akwai kiyayya mai tsanani tsakankanin su Mhm.
Allah ce wa qalat al yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha wa la yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra Allah ce wa alqaina bainahum al adawata mun sanya adawa tsakankanin yahudawa ashe ba mazhaba guda bace an ji wannan kiristoci ba mazhaba guda bace saboda waɗansu na cewa mazhabobin musulunci ai musulmi suna da sabani Mm-mm. musulmi ba su da sabani kan aqida in dai musulmi ne mai aqida ingantatta ta musulunci ya san da Allah ɗaya ne amma mazhaba ta fiqhu ta hukumce hukumce wanda Wannan.
ake samun sabani Mm.
su kuma cikin aqidun su na ba a akwai sabani cikin ne kaga na.
bambancin sabanin da akwai tsakanin mu da su kuma wancan sabani tun zamanin sahabbai akwai shi na cewa wani yana ganin abu kaza ga yadda za a yi cikin ibada wani kaza Wani- wannan bai taba aqida sun yarda da Allah guda ne kuma sun yarda da kurnan imani da kurnan musulunci mun fahimci wannan da kyau su kuma kiristocin su ba akwai sabani Allah ya faɗi wannan wa min alladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fa nasu hazzan mimma dhukkiru bi fa aghrayna bainahum al'adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah aghrayna Allah ce mun sanya adawa to sai kai hattara mai hada alqur'ani can wajen kiristoci sai Allah ce fa aghrayna bainahum al'adawa wajen yahuda sai a ce wa alqaina bainahum al'adawa kaga aghrayna alqaina sun bambanta amma duk ana nufin an jefar da adawa tsakanin su Allah ya sanya adawa Allah da yana ba mu to labari tun kenan haka ta anan kasance anan abin tambaya na'am Me yasa su Yahuda ba mu sanin sabanin su? Me yasa Kiristoci mu ba mu sanin sabanin su?
eh ka zo da magana mana amma mu nan da nan namu sai a gari Madalla abu na farko saboda su suna karanta mu ba mu karanta su. Shi yasa mallaman su waɗanda suka yi Santi.
karatun addinin su Santi.
waɗanda sun ka musulunta Na- sai su faɗa maka irin abin da ke ciki. Irin su Ahmad Didat. irin su wannan eh, babban fada na ƙasar Canada da ake kira Carrie Mill.
Mm.
Carrie Mill wani babban fada ne na ƙasar Canada.
Mhm.
An gane ko pasto shi kenan suna karantar ran nan ran nan sai ce zai ɗauki Ƙur'ani ya gano fort ya yaƙi musulmi.
fort Fort ko da ya ɗauki Ƙur'ani shi ba larabci ba.
gano kuskure Ya ke gano kuskure.
Yawwa.
An gane ko?
na'am Shi kenan mistake kenan da English.
Mhm.
Ko da ya duba sai ya inda ya buɗa cikin Ƙur'ani sai ya kama shi.
to domin in za a buɗe ƙur'ani abu na harkon da aka fara da shi a uzu billahi mina shaitanin rajim ina neman tsari ga Allah kare daga shaitan kai ya ci gaba da buɗe ƙur'ani sai ga kuma ƙur'ani na cewa wa ma tanazzalat bihi shayatin ba shaitannu ne sun ka zo da alƙur'ani ba wa ma yanbaghi lahum kuma bai dace gare su ba wa ma yastati'un Allah ce ba za su iya ba ya ce to daga nan sai fara bincike kan ƙur'ani ƙarshe sai yan musulunta ya ce bai yiwuwa a ce ƙur'ani magana boka yi ce kuma boka ya baka kod sekiri na yaƙar shi tun buɗe ƙur'ani shi ce ga wanda za ka yi ka yaƙe shi ya ce bai yiwuwa yanzu ni in baka yukar da za ka caka min ka kashe ni Shi a ce magana boka ya ce da aljannu kuma su baka kod sekiri na neman tsari gare su ai bai yiwuwa bai yiwa to sai yin musulunta daga nan sai ci gaba da da'awa shi Ahmad Dida ta wanga da kake ji na ƙasar Abri na Na- na- ƙasar South na- na- Africa mm.
ai ɗalibin Kari Mill ne
to na'am to yanzu suna daga cikin manya-manyan masana waɗanda suke bayyana irin waɗannan kurakurai kaga yanzu misali bayan ta yi shi Kari Mel aka samu Ahmad Didat Ahmad Didat ya tahi ga irin su Zakir Naik an gane ko ga irin su Abdul Majid wanda na ƙasar Congo waɗanda suke nuna sabanin da a- akwai ciki tunda su sun karanta Ma- ma'ana abin da na fahimta na alga ta malam Eh.
su musulmi sun yi sakaci da bincike kwana muke kwana muke Wai- wai shi yaushe ne shi zamu- musulmi Eh, bari ina mu ga- faɗa maka.
wai yaushe zamu ƙara bari kwanan ka nan ji wa?
aliji bari ka ji aliji hujjan mu mu kasashen mu na harko kulli in mutum Wanga dambe.
mutum ya shika kulli karhin tuwo Dambe.
ma to yanzu ina sawo kulli in Rabi rabka ke ka zan yi.
ga Ahmadun Kumya ka san akwai abu da Eh, na san, na Am- sani, Ahmadun na Kumya sani.
da an buji mutum Eh, ya bari suna.
faɗin wancan sunan. Don yana da wani suna.
To.
Eh, wai- kana ji ko abu na biyu in Na'am.
mutum ya yi ka karhin mulki Eh.
ina sa a daure ka A'a, wannan yanzu na.
in ya yi ka karhin mulki ina sa a kore ka Yanzu na.
in na yi ka karhin mulki ina sawa a kashe ka babu wata hujja La ilaha illallah.
kasashen afirka idan mutum na da hujja hujja shi shiyar da kuɗi ko kai Eh, ni mai kuɗi kuɗi ne.
mai Ni ka- kai kuɗi ne ka taɓa kenan ba ni.
ba sai ya bi gaskiya ba wai shi tun da shi na da kuɗi yana iya basuwa a ya koko na san manya na san minister de la justice na san le le le député na Na san san wane ne le- le- le- Ah, le- lai- ɗauki dai lai le- lai le- lai lai Eh, in taka yau.
wanda nake so ba abin da za a yi Bar shi shi dai ne le- hujjar le- dan le.
afirka ni na hito daga yanki kaza ai ni dan gari kaza na ba a gaimin gaskiya ai ni dan kasa kaza na ba a gaimin gaskiya ai ni dan jiha kaza na ba a gaimin gaskiya ai ni na hito daga fami kaza ba a gaimin gaskiya ai ni na hito daga kabila kaza ni na karhin in bi gaskiya Wa- wa- wannan- wannan hujja ce?
hujjar dan afirka A'a, wannan kenan.
hujja ce Allah ta to shi a wajen shi Subhanallah.
kana ji ko Na'am.
to yanzu Kari Mel Mm.
da waɗanda suka yi karatu gare shi suna yaɗa da awa kuma akwai mutane da suka yi ta musulunta suka yi ta bayyana irin waɗannan to mu ba mu tsaya mun kai karatun da ya dace ba shi yasa za ka ga bature zai taso daga new york New York.
babban birni na amurka Daidai.
ko washington Mhm.
ko paris Mhm.
ko kuma london London.
ko tokyo Mm.
ko beijing Mm.
tunda su Yanzu su ne manyan abu.
manya-manyan kasashe da sun gaba da turawan da waɗanda ba turawa tunda su irin su tokyo da su irin su abin da ba turawa bane sai ya zo afirka To. Me in ya zo afirka sai ya te ƙauye in ya te ƙauye sai shi ɗaki na laka sai ya zauna ciki ya rayu ya koyi yaren ku na Afirka in ma wani yare ne kuke yin magana da Nan shi dai a yankin wannan wurin.
ku. ya san ku ya san yaren ku ya san al'adar ku ya san tarihin ku ya san tsarin masarautun ku ya san suturar da kuke sakawa ya san abubuwan da kuke so da waɗanda ba kwa so sannan ya san yadda za a haɗa muku matsala dibi mutumin da ke kwana a New York ya zo ya kwana cikin Mai sabo kwana gida.
saboda yana da burin da yake son ya cimma a rayuwarsa yana kwana can bisa bene na- na- na- na hamsin da wani duk abu.
abin da ake so na duniya Yana yana shi da can shi.
amma saboda yana neman ilimi ya to Afirka ya kwana cikin sabro ya yarda har gona ya samu yayi noma Allah ga ta malam wannan Amma magana ban san ko kaman da a ce ma kaman gani kake.
Mm.
Mu akwai nasara da ya zauna a- a- a- a- a- jaki ma gare shi sai da sai jaki da shi yake zuwa gona kuma ya ka iya shan hura.
kwarai ku kuma Yadda zai koɗi yaren hura.
na kama sai shi iya kai tsaya ka Yadda jita.
zai koɗi hura.
salamu alaikum Alaikum salam.
mu kwanni muna da Zai ce wani wai wai bato mai masa Eh.
samun masa.
ya ka ji kwanni Kai kwanni jama'a. Kai jama'a.
birnin kwanni muna da har muna da har yanzu tun ina yaro nan nasara ban sake ganin shi ba sai da ya A'a.
kare In- abin da ya sai da ya shekara shidda to yanzu akwai waɗanda ke da shekara talatin arba'in akwai waɗanda hasu sun kai shekara tamanin suna nan kana ji na kwanni muna da wani ana ce mai malam yahaya shi kirista na amma sunan malam yahaya da ya zo kwanni na'am har da hausa sai da ya koyi haron hausa sai da ya Harfa.
buɗe santar na koyon hausa a kwanni shi ya ka buɗe shi ji ta da kaina baturi na koyar mota ne hausa kana ji na da kyau eh to yanzu a nan mm.
kenan akwai saɓani tsakankanin kiristoci wa junansu mhm.
akwai saɓani tsakankanin yahudawa wa junansu to amma in za a yaƙi musulunci mhm sai yahudawa su haɗe kansu su yaƙi musulunci na'am in za a yaƙi musulunci kiristoci wa junansu sai su haɗe kai
to saboda mu ke riƙe da gaskiya
to ina zuwa me me yasa mu ba mu haɗe kai abin da ya samu ba mu haɗa kai na farko son rai na biyu son kai na uku rashin wayewa na hudu kowa ta kai ne shi kai su ina ina fahimta su u- u- su sun fahimci akwai hanyoyin da suke so su isar da wasu abubuwan shi yasa suke haɗe kai akan mu yawwa ai da ba tare suke ba ai bari ka ji wata na na Bari ka to- ta ɓarin ɓarama.
to a wajen kiristoci su kiristoci kansu sun kahirtar da juna mhm yanzu in ka ɗauki manya-manyan mazhaba na kiristanci a duniya guda uku na manya akwai protestant
Na yan duniya.
yan anglican Mm.
akwai catholic mhm Kwarai.
sannan akwai yan- Evangelic.
eva- su e- evangelic su ne anglican oh okay akwai kok na ƙasar misra
misra waɗanda su ne manyan hasbi guda uku Na so da duniya.
protestant da catholic ta yi ka karanta tarihin turai sun yi yaƙe-yaƙe sun kashe dubban junansu wa ju- du- dubbai Tsakaninsu.
wa junansu tsakankaninsu kana jin wagga su kuma yahudawa akwai wanda sun ka ce ozairu dan Allah ne akwai wanda su ba ozairu dan Allah bane sun yi yaƙi wa junansu na kashe juna me amma da addinin musulunci ya zo tunda ba su ne bin shi sai suka haɗe kai in za a yaƙan musulunci sai su kiristocin su haɗa kansu yaƙi musulunci su yahudawa su haɗa kansu yaƙi musulunci kuma sai su haɗe kai da yahudawa da kiristoci sai yaƙi addinin musulunci amma idan an ka diba su protestant sun ce yan katolik ba musulmi bane kahirai ne ma'ana ba su shiga aljanna ba addinin Allah suka yi ba su kuma yan katolik sun ce waɗancan ba addinin Allah suka yi ba su kuma waɗancan uzairu sun ce dan Allah ne su kuma waɗansu yahudawa sun ce uzairu ba dan Allah bane sun kahirtar da juna kana kana jina ni ina jin ka Allah.
bari ka ji wata sabuwa to to yanzu kiristoci a wajensu Yahudawa kahirai ne. Ba kaga an ɗauko a taura ba an haɗa da Injila an ce Nouveau Testament da Ancien Testament mm.
to duk haɗi ɗaya na an kai. A wajen Yahudawa Kiristoci arna ne, a wajen Kiristoci Yahudawa arna ne.
to To wagga magana ai magana ta zara bukatar dalili ko a- a- a- kasan shi wanda zai kadutta ya guda ce.
kwarai kwarai To bari a bada hujja.
ba da ba da dalilin dai ina da tambaya Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara sai ya ce har da manyan manyan dalibai da malamai waɗansu ba su hankalta ba sai sun ka faɗa dalibai ƴan uwana da sauran malamai sai suna zuwa su yi qur'ani gunda don fassara su wuce ba tare da sun hankalta ba hatsarin da a karkashin wannan ba sai su kafa hujja da cewa Allah ya ce wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara to wa qalu sun ce lan yadkhulal jannata ba wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan sai wanda yake akan addinin yahudanci au nasara ko ko wanda yake akan addinin kristanci sai sun ka ce da yahudawa da kristoci sun ce ba mai shiga aljanna sai su ta haka ake fassara so haka ake fasara wagga fassara gurguwar fassara ce ba haka bane ta saba ma qur'ani amma bari in faɗi faɗi Allah ya ce wa qalatil yahudu Mm.
laysat nasara ala shay na'am وقالت النصارى ليست اليهود على شيء yahudawa sun ce kiristoci ba akan komi suke na addini ba ba ana nufin ba bisa ga ƙasa suke ba a ba akan komi suke na addini ba hayaniya ce suke yi na'am na'am wa qalat an-nasara laysat al-yahudu ala shay kuma kuma su ko Qur'ani ne malam.
kiristoci sun ce yahudawa akan komi suke ba kuma Qur'ani ne ashe malam.
ba hanya guda ta ba Au.
inda Allah ce walan tarda anka al-yahudu wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum yahudawa da kiristoci ba za su bi ka ba ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hatta tattabi'a millatahum sai ka bi hanyar su sai an ka ce ai sai ya bi yahudawa da kiristoci sai a ce ai kenan kamar haɗe suke Mm, mm, Ah, ba haka aka nufi ba ah, na'am yahudawa ba za su bi ka ba Mm.
sai ka bi yahudanci kiristoci ba za su bi ka ba sai ka zan kirista
na'am kenan son ka haɗa kan mutane ka yi tunanin ga yadda za a haɗa kan mutane wallahi ba zai yiwa ba ka bi Allah kawai don in ka bi Yahudawa kiristoci ba za su bi ka ba in ka bi kiristoci Yahudawa ba za su bi ka ba ta ka ba kanka wahala ka bi Allah kawai ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين to kenan kaga Qur'ani ya nuna ba akan abu guda suke ba kuma Allah ya ce wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd sashen su bai bin alqiblar sashi ashe ba tare suke ba to in mutum bai yarda da wannan ba bari ka ji wani dalili wanda ka kama hankali kaf saboda ka san ayoyin Qur'ani wani sai ya ce "Ah, wanda Eh, sai Qur'ani wannan.
na suna sun kai yarda da shi mu an kawo mana hujja da abin da bai yarda da shi ba to mun ji a wajen kiristoci na'am Allah uku ne to ko kamar a yadda ko a muka ce yi Maryam Mm.
ko a ce kuma ruhi mai tsarki Mhm. da da shi Allah ko ba ka nan bane da shi Allah Uba. eh to to a wajen Yahudawa kuma Allah biyu Biyu ne.
ne.
To da wanda ya ce biyu, da wanda ya ce uku, shin ɗaya suke?
Mm-mm.
Madalla. A wajen Kiristoci, Uzairu ba ɗan Allah ba ne.
to
A wajen Yahudawa, Uzairu ɗan Allah ne. Aƙida guda ta?
a'a Tau, a wajen Kiristoci, Yesu almasihu Allah ne.
na'am Ko ba karmari?
haka A wajen Yahudawa, annabi Isa ɗan zina ne.
a wurinsu Kwarai ko, wal iyazu billah. Ah, ya ukhta Haruna. ma kana abuki ra'a sai sau'in wa ma kanat ummuki baghiya sun kace annabi isa ga shan sannan Allah ce wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima sun faɗi magana mummuna ga maryam sun ce ta yi zina ta kawo da to yanzu da wanda ya ce ma Allah mutum Allah da wanda ya ce wanga dan zinana Mm.
aqida guda ce Mm-mm.
to kenan ashe haɗa kan da an kai don a yaki addinin musulunci To- to Allah ga ta malini abin da nake so in tambaya ana Mm, mm.
Eh, eh, shin wai faɗa ba ta haka ba sai ka samu mari me ya kamu cikin mu mu abin da ya Mu kawo musulmi.
mu abin da ya kawo mu tunda mu mun ci A'a, Allah gudana abin da ya kawo mu ciki to wanga ya ce biyu eh wanga ya ce uku mun ko mun ce gudana kenan mun san kishiyar su
ayya abu na biyu addinin mu kuma shi na mamaye kasashen su to kenan ko mun zan makiyan su
tanan ne ciwon ya shigo Ba dole ciwon ba.
duniya ya shigo ba dole ba ciyon duniya kenan dole a mamaye ku kasashen ku addinin ku ya saba mana su kasashen ku na da arziki nasu ba su da kenan dole a halattar da kasashen ku ta fuskar boko haram ta fuskar eh, eh, terrorism ta fuskar eh, ba ku ci gaba ba ba ku waye ba a wayar da ku a kai ku gaba ta fuskar yan tawayen da za a yi muku kreye a zo a mamaye kasashen mun gane ba mu waye ba a ina kun ka waye to wanda bai sawa cravat
shi bai waye ba kawai sai ka ɗauko hula da rawani a taho ana cewa duniya ta ci gaba a je a shakata Eh.
bakin flash a fita babu daga wando sai ɗan Zindir.
karfe ko ko a fita zindir nudism aƙida ta nudism an gari ko Eh, eh.
a tafi tsirara aƙida ta tafiya tsirara duk buku yarda da wannan ba sai ku ce sai an sa hijabi an sa mace ta zan kamar kaza Mm.
cikin kuku eh kun sa mata kun sa musu An kulli rihe.
kun musu ido wannan ai duk cikin rashin ci gaba ne ya kamata mace ta hito ta gwadi mamanta a yi talla da ita ta yi kasuwanci ta yi rawa ta kaɗa ƙugga a gane ta a shi daɗi a rungume ta a yi zina babu zancen wani zina ko wani haram ko halal ku bar mutane su huta su ji daɗi kun zo kun hana ma mutane su huta kullum kuna cewa kaza haram kuna cewa kaza halal to duk wannan yakin da kuke malam ba kuma abin sai ta karuwa yake.
a'a abin da ya sa nake na faɗi haka Mhm.
wa- wa- a- akwai si- ai shi bature kamar yadda ka faɗi Mhm.
Eh, eh, ai ai nashi system Mm.
i- kullum kamar ya tsara tsari ne a rayuwa ga yadda yake so ya ruguza kaza Mhm.
tun da yanzu an fa yalla kun an fara gano eh, kaza kaza kaza can kaza ne Mhm.
yanzu baka ga yadda aka ɗauki wasu abubuwa da aka maida irin su TikTok irin su Facebook wanda mace yanzu duk- a a nan Afirka nake maka magana Mhm.
kana ganin 'yan mata sai ga mace da ɗan slip da ɗaya ɗan rigar nono ta hito tana tiktok Eh.
yanzu ya kai e- e- e- ita zina ba ta da wahala amma soyayya tana da wuya eh armeni addawaya zaka Ijo ana eh da ana da kana ji na to su makiyan Allah ne sun ɗauki alƙawarin kullum sai sun yaƙi addinin. Ai inda matsalar take.
su suka Tsaya ka ji, gwado tsaya ka ji, abin yadda tsaya za ka a ji, yi tsaya ka shi ji.
na tsaya Kiristanci na asali da Yahudanci na asali mace ba ta fita tsirara. Ta yi Na kama- asalin.
ta ga ta yi kaga matansu a tsarin su zaka ga doguwar riga suke sakawa da su da malaman Eh, eh, eh, su mun- har da muna hulla.
gani- muna gani a da To amma yanzu turai mazhaba ta madiyya materialism kinnan.
materialism to su ne sun kafi ƙarfi yanzu har gwamnatocin da an ka yaƙi addinan da sun ka hana musu ci gaba an kai manya-manyan kamfuna an ka ƙera mota an ka kaza sai an ka ce waɗannan mallaman addinai su koma can cikin cocinansu su yi zaman su cikin church Church.
iglis da synagogue na'am su tai can su yi ibada su su bar mutane su yi rayuwarsu to shi na nan ma malaman Muna wurin musulunci shan iska ne ba ka ji na tsaya ku mallamai da kun ce Allah kiyama ku tai masallaci ku ta karatun Qur'ani ku bar mu mu gina kasashen mu mu ji daɗi ba sai kun ce muna ga abin da ya kamata ai ba irin yadda an kai cin shi da ake son ainihin model ne ake son a dauko bai kamata shi musulmi ya ɗauki abin da Allah ya ce ga abin da ya kamata da wanda bai kamata ba.
zancen Allah wasu na ma sun karda akwai Allah su sun ce babu Allah kuma ko akwai Allah to Allah shi tsaya cikin masallaci da iglis da synagogue wajen bautar Yahuda kenan can ku kuma sunan su ta yi nan su yi ta tsarin su su gina kasashen su kaji irin asalin abin da ake kira wanda za mu zo abin da suke kira secularism abin da suke kira laicity Mm.
an ji wannan da kyau to Mm.
yanzu kafin lokaci shi muna halin sa saboda kasan lokaci Mm, mm, Dama haka nan cututtukan duniya.
Alaji.
Lokaci ma ya halin shi a ciki.
alaji Ya ma yi.
bari ka ji wani abu Eh, yanzu Mu ɗauki minti hudu yanzu.
To, tunda shi yanzu ke- har mun wuce.
ba da ba mintuna laifi wajen ba kusan laifi goma.
wanda mai muhimmanci na bada To, faɗi shi faɗe shi.
yahudawa sai sun ka zo isra'ila Mm.
sai sun ka kwace masallacin kudus Na kudus kwarai.
sun ka ce nasu ne saboda annabi sulemana tarihi shi na ya kawo wannan masallaci wurin ibada suna tun gadin gadin gadin gadin gadin To.
kuma ƙasa ta wadda an kai musu alƙawali cikin Mm.
qur'ani ko cikin An ka ce za littafansu su cikin ce.
attaura kuma qur'ani ma ya ce ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu Mm, mhm.
kiristoci sun kai gudu sun ka te sun ka buga coci sun ka ce cikin palestine nan isra'ila da palestine nan ne an ka ahi annabi isa Mm.
don haka can suke aikin hajji musulmi sun ko sun ka ce nasu na to sai rikici ya tashi yanzu kana gani ana ta kashe kashe Har yanzu.
ana ta kashe kashe salahuddin al-ayubi ya kwato wannan sayyidina umar ya amso shi wannan masallaci sun ka zo sun ka kwace salahuddin al-ayubi ya amso shi yanzu kuma an gane ko sun ka sake kwacewa wanda har ana bada tarihi wani bai hude da ya kwa- sun ka kamso kasa wannan masallaci har sun ka zo inda kabarin shi kasar sham inda kabarin salahuddin al-ayyubi yake ana bada labari sai da ya aza kafa shi kan kabarin shi ya ce ka kore mu gaba mun dawo to yanzu wurin ga uku addiyai duka sun ce nasu na kaga ai akwai rigima ko ba karan bane waɗanda sun ce nan na an ka aihi annabi su kuma sun ce Allah waɗanda kuma sun ce a'a masallaci Alƙur'ani ya kuma faɗa musu suna na- su eh.
kuma musulmi sun ce nasu na to yanzu ya za a raba gardama sai ka iske wasu musulmi suna cewa kai musulmi rigima ta gare su ga kutan da bakka da madina I.
eh ina ko ina zantaccen cewa Eh, zo- ku ta Ƙudus.
to ga amsa Ba da amsa.
mai mana.
do hankalinka da kyau musulmi kakka shiga cikin rudu shi addini bai da alaka da jinsi mu yanzu muna addinin musulunci Mm.
ba laraba muke ba Mm-mm.
addini na Allah ne kuma Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin Alamin.
kuma Mhm.
inna dina inda Allahil islam Mhm.
haka ne kuma haka ba Haka.
to ku yahudawa mun ji ƴaƴan annabawa kuke Na'am.
ko ba haka nan bane Mhm.
ƴaƴan annabawa kuke Mhm.
ƴaƴan annabi yaqub na Mm.
kuma mun ji annabi suleiman da sauran littafai an yi alƙawari to da Allah ya ce udkhul al-ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum ku shiga cikin ƙasar da Allah ya wajabta muku ai in kun yi yaki na Allah ya ce ya wajabta muku ita ba su yi yaki ba sun kace ba annabi Musa idhhab anta wa rabbuka faqatila ku tai da kai da Allah ku yaki mu ba mu zuwa kaga bata zanta su ba shi yasa Allah ya ce fa innaha muharramatun alaihim an haramta musu ita waɗansu malamai suka ce muharramatun alaihim arba'ina sana an haramta musu shekara arba'in wasu malamai suka ce a muharramatun alaihim an haramta musu ita arba'ina sanatan yatihuna fil ard shekara arba'in suna wato ɗemuwa a cikin ƙasa a nan kenan Allah ya wajabta musu ita in sun yaƙi musu yaƙi ba ko ko Allah ya wajabta musu ita to amma an- annabawansu sun faɗa musu in annabin ƙarshen zamani ya zo su bi shi annabi Isa sai da bar wasiya ya ce in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya A zo bi su bi shi.
shi wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad mushrikan larabawa sun ce makka ta su ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yake su ya kwace makka Mm.
ko ba karan bane saboda annabi ibrahim da ya gina ka'aba musulmi na Haka.
kenan an maida ta akan abin da take Mhm.
ba wai zalunta su an kai ba gumakan su da aka ruguza da ma ƙarya ta sun ka kawo sun ka ƙara ciki Mm. Tana karɓar raƙon.
yawwa yahudawa kuma sai sun kace to kai kajiya makka da ya zo sai ya ce musu izhabu fa antum tulaqa da yamma mai makka sai ce ko tahi ku ne wata ku ce- sakakku ku ce- mm, ku sakakku.
saboda yan uwan shi da laraba amma yahuda sai kore su ya kashe saura a'a su yahu su mutanen makka sun kace sun musulunta sun kabi addinin musulunci su ko yahudawa sai suka koma suna masa sharri tare da waɗanda an kaso a yaƙe shi a kashe shi Allah ya bada umarni ce a fitar da su cikin Qur'ani Allah ce huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli kitab Allah ne ya fitar da su ma'ana shi ya bada umarni an ka fitar da su da izinin shi kana ji alaji Eh.
kenan yanzu Palestine a a- a karkare Eh karkare.
musulmi sun ce ta su ta To.
yahuda sun ce ta su ta kiristoci sun ce ta su ta to yanzu ya za a yi raba wannan gardama to gashi sai Allah ya ce ma kana ibrahimu yahudiyyan To.
annabi ibrahim bai yi yahudanci ba za mu zo mu yi bayanin wannan magana Eh, a a gaba.
wala nasraniyan annabi ibrahim ba ba nasari bane ba kirista bane don kafin annabi musa ya zo da annabi isa annabi ibrahim ya wuce Hai.
ku bar ƙarya Ku bari.
sai ce walakin kana hanifan muslima ya kasance hanif ya karkace ma dukkan addinai ba na gaskiya ba ya kama addinin musulunci musliman kuma musulmi ne Haka ma ƙura ne fa.
wa ma kana minal mushrikina Mm.
kuma bai kasance daga cikin mushrikai ba Na'am.
kenan larabawa su bar cewa duk da yake annabi ibrahim shi ya aihi annabi isma'ila Mm.
amma shirkar da laraba suka yi a makka Mhm.
allah ya ce annabi ibrahim ba nasu bane su yahudawa annabi yaquba nasu ne ko ba haka nan bane lalle annabi yaquba musulmi ne Na'am.
ba kirista bane don allah ya ce am kuntum shuhada idh hadara yaquba al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun kaji musulmai ne to kenan yanzu duk wanda ya bi addinin waɗannan annabawa shi ya cancanta ya gari kudus An ƙare.
an gane ko An gane.
inna aulan nasi bi ibrahima lallazina taba'uhu waɗanda sun kafi cancanta in ji Allah a danganta su ga annabi ibrahima waɗanda sun kabi shi a zamanin shi wa hadha nabiyyu da wanga annabi wallazina amanu da waɗanda sun kabi addinin musulunci kenan addinin musulunci addini aka kallo ba ɗa ba ko jika ko kuma ɗan ƙabilarka yahudawa in ba ku bi musulunci ba ba ku da rabo cikin wannan wuri kamar yanzu misali mutum na yin mutu Mm.
sai ya bar masallaci Mm.
to amma shi na gina masallaci da kuɗin shi Mm.
to ga ɗiyan shi babu wanda ya karatu Mm.
amma ga wani mutum ba ɗan ƙasar suna ba ba ɗan ƙabila Ya yi suna ba ba karatu.
da su amma shi na ya karatun Qur'ani Mm.
wa za a sa ya limanci jama'a Shi za a sawa.
to magana ta riga ta Inta kalamu kalamu wa'id.
san san ban
Masu kalamar sauraronmu, a nan ne za mu dakata mu ja burki a cikin shirin cututtukan duniya. wannan shine kashi na uku a yau idan Allah ya sa muna da rai da lafiya ba mu mutu ba za ku sake jin mu in ba uzuri cikin kashi na hudu a gaba in Allah ya Insha yarda.
Allah ta'ala.
kai sai fa inda mai ya kare gaskiya wanga maudu'i bisa wannan a maudu'i wanga dai maudu'i ina alaji cututtukan nan na duniya ai karamci a samu ciwo 300 kai dai ishirin ka Karamci.
za a kwakwado Ah, ciwo bin su kuma za- sannan daga ba mu koma mu bi yadda za a samu maganin magungunan su.
cututtuka tunda Allah ya ce kare ya sabkar da ciwo ciwon kare sare da magani shi Yawwa! To masu kalamu, a nan za mu dakata a cikin wannan shiri a madadin shi Abubakar Kacalla tare da injiniyan kyamara Abubakar ah, Sha da Abdulkarim Bube tare da shi ne To.
Abdulkarim Bube. To To.
sai a rufe mana kasan ba a taya babu addu'a malam.
To.
Kasan wani bi sai ta wuya sai a ce ku yi addu'a to mu ko ba ta yi ba a yi.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم آمين يقوم يا رب.
الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات آمين.
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر آمين.
بلاد المسلمين آمين.
اللهم أصلح أحوال المسلمين آمين.
اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا آمين.
اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا آمين.
اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين آمين يا رب.
اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين waɗanda suka aika mana saƙonni daban-daban suna nan sai su yi haƙuri in Allah ba mu iko sati mai zawa za mu karanta saƙonninsu. Bisalamu zama lafiya.